الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسرتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد حكمات الى الدين اما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا كاوم يو أشهد الشجاع وطن هذا الأولى صلى الله عليه وسلم دو ليلة تزيه إلى أربعين لدي كما يو أشهد الدين وطن آيان الذي يجب إلى أشهد حاولنا مجلس da muke karatun waɗannan littattafai guda biyar fara da littafin rijal wa nisa'un haula rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya na na zainab ummu al-mu'minin wato zainab bint jahsh radiyallahu anha kuma ita ce shahabiya ta takwas a jerin gwanin sahabbai mata waɗanda aka tara sirar su a cikin wannan littafi mai albarka mun ji auren da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi mata Allah madaukakin sarki ne ya daura auren daga sama wannan babbar daraja ce da matsayi a wajen ita Zainab radiyallahu anha za mu tashi al-hijab al-hijab al-hijab yana da ma'ana biyu a shari'a akwai al-hijab al-am akwai al-hijab al-khas al-hijab al-am shine nan malai yake magana kansa wato dokar da Allah madaukakin sarki ya sa ta kada wani baligi ya shiga wani gida alhali gidan ba gidan muharramansa ba ne ba gidansu ba ne ba gidan matarsa ba ba gidan iyayen shi ba sai da izinin mai gida wannan ana ce masa alhijabul am daga ciki kuma kada wani namiji ya kallon matar da ba tashi ba ma damar ba matarsa bace kuma ba muharramarsa bace wannan da alhijabu bi mafhumihi al'am ce akwai alhijabu bi ma'anahu al-khas ko bi mafhumihi al-khas shine jilba as-satru lil mar'a mace ta sa tufafi ko limasul mar'a ana ce mata hijabi hijabi saboda kan aka ce hijab yana da waccan ma'anar mai faɗi sannan kuma yana da wannan ma'anar wacce take karama wacce take nufin mace ta kasance ta sa tufafi na musulunci ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'bay wannan hijabu bi mafhumihi al-khas sa tufafi sannan can Allah madaukakin sarki yace wa yadribna bi khumurihinna ala juyubihin ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن عزوا sannan can ya ce wala ya zuhibna bi abdulihin da yu'lama ma yukfina min zinatihin wannan da alhijabu bi mafhumihil khas to shine sai nan ma da yake to alhijab hasalin hijabi a larabci shine shamaki shamaki shine hijabi وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا مزام سن شامكي فكان كذا وإن دمس الإيمان إذا لاهرة با حجاب وإن ذي زما ساترا كان من بركات زينب رضي الله عنها أن نزلت آية الحجاب بسببها لذلك البركة أن زينب بنت جحش رضي الله عنها ayar hijabi wato sha makance mata daga dukkan waɗanda ba muharramansu ba to ayar ta sauka ne ta sanadiyyarta sanadiyyar da na zainab radiyallahu anha ya zama aka samu wannan ayoyi suke bayani akan hijabi suka sauka عن انس قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش من زم الله صلى الله عليه وسلم يا تاري شيني بنيا زم يا تاري باين يا اوريتا da zainab bi khubzin wa abinda aka yi na walima shine khubz aka sami abin nan gurata ko waina wa lahmin da kuma nama aka yi walima wannan wannan yana cin babban abincin laraba kamar yadda aka sha faɗa mana ya zama sarid ke khubzun wa lahmu saridun ke fa ursiltu ala at-ta'ami dariya sai annabi sama ya aike ni domin in je in kira mutane su ci abinci inda anas aka aika aka ce je sanar da mutane cewa su zo su ci abincin walima ta auren zainab radiyallahu ta'ala anha da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mata fayaji qaumun fayakhuduna wa yakhrujun sai wasu mutane sai su zo sai su tafi haka aka rika shiga bash bash duf'a duf'a idan waɗannan jama'a suka ci suka ci sai su fita sai wasu kuma su zo su ma su ci su fita mai ji qaumun fa ya'kuluna wa yakhrujun sai mutane su zo sai su ci sai su fita thumma yaji'u qaumun fa ya'kuluna wa yakhrujun bayan su sai wasu kuma su zo su ma su ci su fita fada'awtu hatta ma ajidu ahadan adu na kira jama'a duk har na rasa wa zan kira kuma duk jama'a kowa ya ci ya kushi sai ka aka ci aka wani ba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin zainab radiyallahu anhu fa qultu ya nabiy Allah ma ajidu ahadan ad'uhu sai na zo na ce ya annabin Allah yanzu kuma ban samu wanda zan kira ba duk waɗanda zan gayyato na gama gayyato su ya ma'aikin Allah qala farfa'u ta'amakum sai manzo ne ce to a dauke abinci tunda ba wanda zai ci a dauke abincin tunda kowa ya gama ci an ci an koshi yana ta tsari wa baqiya thalathatu rahatin yatahaddathuna fil bayt sai aka bar mutum uku suka zama su suka yi zaman sa daki suka ki fita gashi an gama walima ko sai suka zauna kawai suka yi tahaddathu suka ci gaba da fiya an gama cin abinci فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هجرة عائشة من زال ثم سوى كنيا bai iya ce musu su tashi su tafi ba sai ya tashi sai ya shiga ɗakin na Aisha radiyallahu anha fa qala assalamu alaikum ahlal baiti wa rahmatullahi manzo Allah su sama ya je ya ce ya ku mutanen wannan gida ku mutanen wannan ɗaki amincin Allah ya tabbata a gare ku da kuma rahmarsa wato manzo sama ya bishe su ya gaida na Aisha radiyallahu anha فقالت وعليك السلام ورحمة الله سيتشي amincin Allah kai ma ya tabbata a gare ka ya ma'aikin Allah da kuma rahmatsa kai fa wajadta ahlaka barakallahu lak ya iyalan naka suke Allah ya maka albarka kaga kaga kaga kaga kaga kaga matan manzon su mai da shi ba ta ruwa ta yi addu'a da neman alkhairi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba dama manzon su mai na da alkhairi sai kuma ta roki Allah madaukakin sarki ya ƙara daɗa alkhairi a gare shi alkhairin kuma ya dawama kamar yadda aka sha fassara mana abin da ake nufi da albarka dawamul khairi ilahiyya ala shay'i ko izdiyadu rahmat izdiyadu khair alkhairi ilahiyya ala shay'i wa thubutu alherin Allah ya tadaduwa a abu sannan kuma ya tabbata kai ya tafi shi ne ake cin albaraka فتقرى هجر نسائه كلهن يقول لهن haka nan manzo Allah sama ya rika bibiyar daki daki na matansa dukkanin su ya kulu lahunna kama ya kulu li Aisha ta yana cewa musu yadda ya faɗa mana na Aisha assalamu alaikum ahlal bait wa rahmatullah wa yaqulna lahu kama qalat Aisha duka matan manzo Allah sama su ma sai suka yi masa irin wannan addu'a wa alayka assalam wa rahmatullahi barakallahu lak suka ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ne kada su kuma nan can mutanen ba suna san ba sun yi zaman su ba ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم منذ سمع ساكي داوى فإذا ثلاثة من رحق في البيت يتحدثون waɗannan sai ga mutane dai ukun nan suna nan har yanzu suna firar su wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam shadidan hayat manzon sa kuma yana tsananin kunya ya kasa ce musu ku tafi fa kharaja munṭaliqan nahwa hujrati aisha sai ya sake komawa ɗakin da na aisha radiyallahu anha ya basu fa ma adri أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا ce ban sani ba shin ita ce ta zo ta ba manzo sama labarin cewa ai mutanen sun fita ko ko a'a an je zo an ba manzo sama labarin cewa ai waɗannan mutanen sun tafi faraja'a sai manzo da sama ya dawo hatta idza wada'a rijluhu rijlahu har ya sanya kafarsa daya fi uskufati albabi a danga raba kofa dakhilatan zai shiga wa ukhra kharijatan sai kuma kafarsa tana waje arhat sitra baini wa bainahu sai manzo Allah sama ya yaye labule tsakanin ni da shi wa unzilat ayatul hijabi kawai sai gashi an sauke an saukar da ayat da take bayani akan hijabi nan Anas ne yake magana manzo sama ya sa kafar shi daya zai shiga ɗakin da mutanen nan suke wanda kuma gidan na na Zainab ne radiyallahu anha kafar shi daya ta dora kafar ya dora kafar shi daya a dangara ma kofa ta shiga ɗaya kuma tana waje sai ga anas shi kenan kawai sai aka saukar da aya ko kuma na rafsin fama a jiri a khabartuhu au ukhbira ni ne na ba manzon sama labarin cewa mutanen sun fita ko ko a an ba manzon sama labari cewa mutanen sun fita manzon sama ya zo zai sa kafa sai shiga kawai sai aka sokar da ayatul hijab ayoyin da suke bayani akan dokokin shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ya kamata kuma a yi mu'amala da matansa a tsare masa hakkinsa na zamantakewarsa da iyalinsa aka saukar da waɗannan ayoyi wa ayatul hijabi hiya ga aya يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطعم لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكبوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة في إيمان هذا لن داعي بياني أكم ما في إيمان سوني سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يتي إذا قد يا أيها الذين آمنوا وكككب كنوانك أمتين كان إيمان إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه ko dai ya kasance za an umarce za a umarce ka da wani abu ne ko kuma za a hana ka wani abu wanda ya kasance ba shi da kyau shine shine nida'in ya ayyuhan ladina amanu yake fa'idan ta la tadkhulu buyutan nabi kar ku shiga gidajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda matan su suke haka nan kai mutum ya fado ya shiga gidan matan manzon Allah sama kamar yadda ake shiga da illa an yu'zana lakum ila ta'amin sai dai idan an ba ku izini ne an gayyace ku zuwa ku ci wani abinci gaira naziri na ina ba kuma kun tsaya kuna kallon dama kwanan abincin bane kuna jiran a kira ku idan maza sama ne da kansa ya shirya wani abinci ya kira ku ba ku kuka tsaya kuna jiran a kira ku ku ci abincin ba to gaira naziri na ai gaira muntaziri ba kuna jira bane kuna jira a kawo abincin ولكن إذا دعيتم سيدي إذا أن جيتيك جيتا كمسمى فادخلوا كشجع كشجع كشجع أن جيتي متم أولا daga cikin fikimin ayar ba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ya shafi gidan kowa kada mutum haka dan kawai ya tashi shiga gidan wani ba tare da izinin sa ba abu na farko ke sannan abu na biyu kada mutum ya rika sa rai a zuciyarsa cewa zai ci gidan zai ci abincin gidan wani ita ce ka'ida ce amma fikihu na uku in an gayyaci kuma mutum ya amsa gayyata ya je ya ci baya cikin kara san an gayyace ka walima kake zuwa haƙƙi ne na dan uwanka musulmi a kanka idan ya gayyace ka ka amsa sai dai idan ya kasance a cikin gayyatar akwai sabon Allah to nan ba za ka amsa gayyatarsa ba amma ma da babu sabon Allah a ciki to ya waje baka amsa gayyatar da aka maka idan kana azumi ma ka je idan ka ga dama ka ci idan ka ga dama kuma ka bar shi sai ka masa addu'a kun ga shine wannan walakin idza du'itum fadkhulu in aka gayyace ku ku shiga ku shiga gidan manzo Allah sallama fa idza ta'imtum fantashu idan kuka ci to ku tafi wala musta'nifina bi hadith kar ku tsaya kuma kuna jin dadin labari shine isti'nasi kuna ɗebe ma kanku cewa da fira a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a abinda aka gayyace ku ku yi kun kuka gama to kowa yayi gaba inda zalikum lallai aikata wannan abin ku zauna ji ku shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi ba tare da izinin sa ba ku je kuna tsammanin a kawo abinci gidan manzon Allah sama don ku ci ba a gayyace ku ba sannan idan an gayyace ku ku je ku zauna kuma ku ci gaba da hira bayan kun gama cin abincin to duka wannan kana yu'din nabiyya ya kasance yana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ay yusabbibu lahu adab na cutuwa manzon sama yana cutuwa da wannan amma fa yastahi minkum manzon sama saboda tsabagen kunya da Allah madaukakin sarki ya bashi sai ya ji kunya ku ba zai iya cewa ku fita ba za Allah sallallahu alaihi wasallam kana ashadda haya'an min al-azra'i fi khijriha manzon sama ya fi tsananin kunya fiye da mace yarinya budurwa wadda ba a mata aure ba fi khijriha wadda take cikin ɗakin shaddu haya kana shadda haya'an ya fi kunya shi yasa wa kana idan kare ha shay'an urifa zalika fi wajhi ba zan sama idan bai san abu to a fuskarsa ake ganewa sai a ga fuskarsa ta canza to daga fuskarsa ake gane cewa annabcin sama baya son haka amma ya buɗe baki ya magana saboda kunyarsa ba zai iya yi amma wallahu la fa yasahi minkum sai ji kunya ku ba zai iya cewa ku tashi ku ba wallahu la yasahi min al-haq amma shi Allah baya jin kunya fadin gaskiya Allah baya jin kunya fadin gaskiya saboda haka manzo Allah inna Allah yadatu an rasuli Allah madaukaki yana kare manzon sai yana ba manzon sa manzon sa kariya shi yasa ko zaki aka yi manzo Allah sama Allah ke karewa in za ka faina kal mustahdi'in al-bam da hadari shi kuma da zai zagi manzo Allah sama yayi banza wannan zagin ba zai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tunda Allah ce inna kafainaka almustahzi'in duk wanda suka zagi manzon to Allah ya katange zagin da izgilin da cin mutuncin da za a ma manzon Allah sama wanda ya kan shi zai da duk wanda ya kan shi zai da to Allah madaukaki yana kishin manzon sa sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba zai bari a ci gaba da cutar da manzon sa sallallahu alaihi wasallam duba kunyar manzon Allah sallama sahabbansa fa kasa suke da shi sannan da ya nuna musu ko ya faɗa musu shikenan kowa zai shiga take yin sa amma duk da haka manzo Allah sama saboda kunya sai ya kau da kai ba zai ce musu su bari ba ba zai ce musu su tashi ba saboda karanci shi yasa wasu daga cikin malamai suke ganin cewa innal haya'a huwa mabba'u kulli khulqin hasan kunya daga gare ta ne dukkan wata kyakkyawar ɗabi'a take zuwa take ɓuɓɓugowa take ɓuɓɓugowa duk da da yawan malamai ba su sa ta a cikin usulul akhlaqi fadila ba akwai abin da ake ce musu usulul akhlaqi fadila tuwa sunan ɗabi'u manya manya masu daraja wanda in mutum ya samu ɗaya to ɗayan nan sai ta haifar masa da ƴaƴa kuma ta haifar masa da jikoki masu yawa ta zama ta yi rassa rassan su kuma su zama sun yi furanni furannin kuma su fitar da 'ya'ya masu daɗi amma malamai da yawa ba su sa alhaya'u a ciki ba amma alhaya manzo su ce la ya'ti illa bi khair kunya ba ta taɓa zuwa da wani abu ba ce alkhair ko wasu ne ce alhaya'u khairun kullu kenan ne walqihatu sharrun kullu shi kuma rashin kunya sharri ne duka idan kunya ta zama alkhairi ne ga baki daya rashin ta kuma fa sharri ne ga baki daya sharrun wa shurru sharrun wa shurru sharri ne kuma aibi an ce shur ana nufin aibi aima aima shi ne rufa wannan ayar ba za ta gaban mana ba so za ka mubatta sai karatu na gaba insha Allah ta'ala sai mu ƙarasa ta تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين